Allah kara mun lafiya a'udhu billahi samil alim min shaitani jin bismillahir rahmanir rahim a yau muna lahadi shida ga watan shida shekara ta 1443 wanda ke yadi da tara ga watan daya shekara ta 2022 wannan shine zama na uku a cikin jerin karatunmu ko kuma daura da muka faro akan durra akan kirayoyi guda uku al-imam yaqub wal hadrami yaqub al hadrami da kuma abu ja'far sai kuma imam khalaf wanda babban malami al-shaykh al-hafiz ibn jazari ya rubuta rahimahullah kuma wannan shine zama na uku darasi na tara Allah shi mana jagora suratul tauba wa yunus wa hudin alaihim assalam za mu tashi ne a farkon suratul tauba baiti na 123 na'am to 124 ne masha Allah to ainihin kaga nan da biyu ne masu kusa nan ma da biyu ne ko yauwa da 22 zai zama kenan Allah shi mun jagora wa qul amara ma'aha suqatal khilaf bin uzairun fanawun huzwa an ash wa aina ashra ala fasakin jami'an wamdid athani yadhill khut بضم وخف وخف فسكن مع الفتح مدخلا وكلمة فانصب ثانيا ضم ميم ميل mizul kulla huzwar raf'u fi rahmatin fala fadin Allah madaukin sarki a ja'altum sigayatul hajj wa imaratul masjidil haram to wanda ya masa ishara da ba'un shine ibn wardan an ruwaito da gare shi cewa yana karanta yana karantawa kamar haka a ja'altum sigayatul aka ne ko a ja'altum suqatul hajji سقاتا أجعلتم سقاة الحاج وعمرة البيت المسجد بيت الحرام وعمرة سقاتا دعمرة هكذا شي ابن وردان yake karanta ɗaya daga cikin marwaita daga wani gadi kenan daga wani gadi kenan daga Abu Jafar ko ibn Wardan da ibn Jamaz uzairun fanawin sannan wanda ya masa ishara da uzairun afwan da ha'un shine yaqubul hadrami ke karantawa uzairun da tanwini waqalatil waqalatil yahudu uzairun ibnullahi kun gane ko eh Allah ya tsarkaka subhanahu an yakuna lahu walad to uzairu din nan imamu yaqubi yana masa yana masa tanwini kada manta duk lokacin da ibn jazari manhaji nasa in ya fado qari'i to marwayi da marwaitansa duka sun shiga ciki amma idan ya kawo mana daya to sauran ba sa yi masha Allah to kaga ma malam karatun ruwayan ka ne ba sai ka bada doctor sai ka bada abin da hankali sosai gaskiya yawwa wa aina ashara ala ga kana abu jafar ok yakub ne ko haka ne fa shikenan ai kai ne alhamdulillah wa aina ashara ala sa'an nan kuma ka daure ainin na lafazin ashara duk inda zuwa a cikin alkurani wanda ya musu ishara da abu jafar shi ke daura ainihin إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر عشر عشر مني شهرا كو إن إن إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا تو اثنا عشر كون كون ناين نين تو هنا إسكان إنسان إن عدة الشهور عند الله إثنا إثنا عشر إثنا عشر إثنا عشر اثنا عشر شهرا آه، اكو الف كو اثنا عشر ش... اثنا عشر اثنا عشر اثنا عشر zai zama da madda kenan na zai zama min kubailin lazim kenan ko almajud bi kilmatain eh amma ba ga harafin madda ba kafin shi to an ana ai saboda sakin ne zo gaba harafin madda ko sakin an yi itibarin wani harafi ne shi ai ba ba ba kula ba an dai ma almu'tabar wujudu sakin hmm na'am me yace eh sosai ka gani to haka zamu karanta da daura ainun duk inda ya zo a cikin alkur'ani kamar ina misalai kenan alarmomi inni ra'aitu ahada ahada asharan kawkaba inni ra'aitu ahada asharan kawkaba ahada asharan kawkaba ahada asharan kawkaban wa shamsu kamar ra'aytum min sajidin kun gani نعم عليها تسعة عشر عليها تسعة تسعة عشر هكذا يقرأ هكذا يقرأ عنده نعم آه عددي عدد عشرة إيه تو وليال ashir wa layalin ashir to anan idan muka lura da kyau layalin ba ga tanwini ba masha Allah ibada ce annu ne sakina ko to aka daura ainin sakina ne ba sadu ba yawa to ga kafi makaratun zai zai wahala eh za a sha wahala to kaga banda shikenan barakallahu fikum nan a nan lafazin ashir ne almasbuku bi adadin almasbuku bi adadin wanda aka wani adadi gabaninsa domin ku duba ga alaiha tis'ata ashara ba ga an kawo tis'a ba inna iddata shuri inda Allah hithna ashara ba an kawo ithna ba jago jamil to kawo wancan alaiha tis'ata a wannan ba shi wala yalin ash kaga babu wani adadi ai gabanin ashar din ko to kaga lam yadkhul fi hadha جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا نعم fasakin jami'an to dukkan lafazin ashara da aka samu adadi gabaninsa a cikin alkur'ani kai mishi ɗauri wa mudidith na kaji kuma nan ifna suka mishi mudda sosai kuwa a ganin ku bai lazim ko watan shi amfanin karatu wato malam kaga cikin magaman nan Allah ya kai mu lafiya wata abin da lokacin muna karatun ya daure min kai baiti ne fa za a yi maka a yi maka baiti goma ishirin amma kowace kalma akwai shi a ciki ka dubi wani irin takalluf baiti ne za a yi maka baiti goma sha biyar ko goma ko goma sha amma kowace kalma akwai harfin sinin a ciki akwai kuma baitin da za ka karanto shi daga farko haƙarke ka kai shi haƙarke sannan kuma ka yi ribas kuma karanta shi haka kuma still ma'ana fita wala ai mukaman nan ko ba ƙaramin littafi ba ne ba mukaman nan ba ƙaramin littafi ba akwai fatawar lugawiyya fatawar lugawiyya za a kawo maka jumla misali ma hukumu man akala ba'da ma asbaha fi ramadana ai kai da kajin wannan zaka ce ina azumin shi lalace ma hukumu man akala mai hukuncin wanda ya ci abinci ba'da ma asbaha fi ramadana a cikin watan ramadana kai da kajin asbaha za ka ce ai ya wayi gari ne ko bayan ya kunna fitilla daga istiba istiba kunna fitilla shi ne istiba menene hukuncin wanda ya ci abinci bayan ya kunna fitila a cikin ramadan shi ne fasarin shi sosai kuwa malamalan in dinga ka kama ka irin waɗannan matsalolin malam sai ka tsaya kana mamaki wai don Allah to ga shi kana ta karatun larabci yau shekara nawa to Allah shi kai mu lafiya malamalan eh uzairun uzairun uzairun fanawin huz imamu yaqub shike karantawa a wakalatul yahudu uzairun ibn allah uzairin nibu eh uzairun ba yana son ya nuna maka shi imamu yaqub ya saba ma abu amru abu amru shi bai tanwini amma shi yanzu yaqub yana karanta tanwini sosai kwa tunda ya ci mana mene me yace farko wa fa in khalafu azkur wa illa fa uhmila ai wannan baitin ya zauna mana sosai ha ibn jazir yayi fasaha Allah shi musu rahama fasakin jami'an wa mudid ithnani yadhillu hud bi dhammin wa khiffa skin ma al-fatih malikala ko ya guri na sha'afa kuma na zo da wannan manufar ina mana ta'aziyyar dr ahmad allah jikin shi allah shi mishi rama abinda ya gabatar na rayu sannan allah allah shi mishi tukuici da aljina ta firdausi mu ma ya allah wannan aiki allah ka samu na yi asa'a allah ka sa ya zama na hanyar shiga cikin gidan aljina ta firdausi da rahmatuka rahmar rahim don gaskiya dr ahmad kawai sai dai mishi addan samun rahmar allah amma ya riga ya gama mana ya riga ya gama mana eh mutuwan juma'a kuma Allah ya yi mishi wani arziki an kawo karatu na ɗari ya ce darasi na nawa ke yanzu ya ce kasir na ɗari ko karatu na zama na ɗari ya ce to ai sai a ji a huta ko? hai Allah akbar to yin Allah da muna fatan wannan hutun da ya faɗa yanzu yana cikin hutun Allah da kuma hutu na Allah da ka Allah kai tsaye insha Allahu in Allah yarda Allah shi mishi rama na? na imamul bagwai ba eh ita yake kanta yake yanzu sharu suna ba sosai kwa iyi da izinin Allah Allah shi taso mana da zakakurai irinsu irinsu wanda ma suka fi su wanda za su gaba da wannan aiki kai la haula la quwwata illa billah an yaki to Allah kai mana jagora la ka samu nayi asa a duniya da lahira to fasakin au fasakin jami'an wa mudidithna ka daura lafazin ashara almasbuq bi adadin fi jami'il qur'an sannan inda idatasna inda idatushur inda Allah 12 shahara shi sai kai madda yadhillu hud yudhillu bihi alladhina kafaru ko to yadhillu za karanta shi da fatahan ya'un da kasan dadin ga imamu yaqub shi yasa ya ce nan bi dhammin yu kenan bi dhammin wa khiffa skin ma al fathi madkhala a bi dhammin zaka mai ya'un din dhamma yudhillu bihi alladhina kafaru ya gama wannan sannan kuma faɗin Allah madaukin sarki aw muddakhalan lawallau aw muddakhala muddakhala wato aina ma hada karatu ne ku munum kuma ba yadhillu khud yanda ya kama mana kalma haka zamu karanta ta ya kun gani sannan muddakhalan to yudhillu za mu karanta da da dhamma saboda ce mana bi dhammin domin bi dhammin muta'alliki ne ja da majrur muta'alliqani bi fi'il yudhillu kun gane kun san ja da majrur dole suna da hade da wata kalma ko dai suna ko fi'ili to kalmar bi dhammi din nan tana da alaka ne da ta'alliki ne da yudhillu so saboda haka karikin wannan wannan gurin ne to wa khiffa nan kuma wani wata gaba ce sai ka ce wa askin ka ɗaure khiffa sannan kuma ka yi- ka ka karanta babu tashdidi ma'al fatihi tare da madda madakhala kun gani au muddakhala muddakhala to yanzu muddakhala din nan mudda kaga dadin dinka askin ka daure shi khiffa kuma ka zo da shi ba shadda ma'al fatihi mim din kuma kai mata kai mata fata law yajiduna malja'an أو مغارات أو مدخلا أو مدخلا إيه، مدخلا كنا كي كرنتا يا بتكو وكلمة تفنسير ثانيا ضم ميم ميم مزون الكل حز والرفع في رحمة فلا وكلمة تنصيب sannan faɗin Allah madaukin sarki wa kalimatul lahi hiyal uliya ko ta biyu to sai ka karan fansib kai mata nasba fansib kilima ya kawo mana luga ne ta biyu ko kuma ta uku daga cikin lugan kalima ka iya cewa kalima ka iya cewa kalma ka iya cewa kilma to a baici sai ya kawo mana luga ta bi- ta uku kilma amma yadda take a cikin alkur'ani lamun din tana da kasara ne fata kuma kafin da take da shi wa kalimatallahi hiyal ulya fansib sai kai mata nasaba thaniyan ta biyu dhumma mima yalmizu alkull huz haun malam yaqub shike karantawa alladhina yalmuzuna yalmuzuna lamaza yalmuzu mun bincin nan ko yalmuzu yalmuzuna alkulla kai duka na cikin alkur'ani duk na cikin alkur'ani haka shi malam yaqub ke karantawa ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا من بنجنكو ما شاء الله والرفع في رحمة فلا سنكم وندي مس إشارة دا ورحمة للذين آمنوا منكم سورة التوبة دي هذه لا يو تسيكي كارن تاشي دا رفعة كونغا ورحمة ka san shi da jarra to yanzu ka karanta shi da rafa wa rahmatul lil ladina amanu minkum mafhum gaba kuma mala ya ci gaba da cewa wa fil mu'f wa fil mu'dhiruna al khif was su'i faftahan wal ansari farfa huz wa ussisa wal wila wanda ya masa ishara da hau- ha'un din nan malam yaqub kaga dai har yanzu dai doctor kai ne dai waja al mu'adhdhiruna min al mu'minina mu'adhdhiruna to na- mi- min al shukran waja al mu'adhdhiruna min al arabi to yanzu kai ta kai kai takhfifi waja al mu'dhiruna min al a'rab waja al mu'dhiruna daga a'zara yu'dhiru mu'dhirun karatun mun ji a cikin lamiya ko Uhum, mu'dhir ism fa'il a'zara yu'dhiru mu'dhirun mu'dharun ko jamil jiddan to waja almu'dhiruna min al-arabi liyudhan lahum wasu'i faftah faftahan sannan kuma fadan Allah madaukin sarki alaihim da'iratu su to sini din ne suka yi mata fata duk dai malam yaqub ya kanta alaihim da'iratas da'iratus sau kamar haka tunda ya ce muna wasu'i faftahan sai mu karanta da yin musinin fatha asau shikenan yanzu ka gama in ka zo in ka zo haddin gudanar farshe ka huta kawai diga su Allah ka samu dace walan sadi farfa huz wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari kaga wasabiquna alawwalina min almu'minina min almuhajirin wal ansari to yanzu wal ansaru kai mushrafa yanzu eh sosai kuwa wal ansari farfa farfa ila ansar eh wal ansari farfa huz malan yaqumi na mushrafa والسابقون من المهاجرين نعم والسابقون والسابقون الأولون من المهاجرين ولن والأنصار وكما سينا سنين لكم والأنصار أنا مشرفة والأنصار ga Imam Yaqub wa ussisa wal wila haka nan kuma wa ussisa wal wa ussisa wal wila fasan min sibit fasan min sibitlu to sannan kuma fadin Allah madaukin sarki afaman assasa bunyanahu assasa din nan ko to shine sai ya ce mana ussisa za ka karanta shi da sigan majihuli ka karanta shi ka sun kira'in shi da sigan majihuli wanda ya musu ishara da harafin alhamza a gaba fasammin sibin fasammin sibitlu iftah tukatta izhama wanda ya masa ishara da alhamza imamu wa kenan imamu abu jafar sannan kuma da imamu yaqub to to ya isnadin zuwa ga imamu abu ja'far ina zuwa afon to to alhamdulillahi akwai gurin da babu ramzi ne a nawa kungon nan utul din nan ramzi ne eh to babu shi da babu ne shi yasa sai ni tafi can abu ja'far na'am utlu wanda ya masa ishara da alhamza na utlu shine imam abu jafar shi ke karantawa afaman assasa assasa yanzu ba gobe ta guda uku nan ba a sai sinin sai kuma ɗaya sinin ɗin assasa to za ka karanta da fataha guda uku a jiri kun gane ko ga wanda ya masa ishara da utlu shine imamu abu yaqub sannan bunyana sai ka mata fataha bunyana afaman assasa bunyanahu amma in majhuli ne afaman ussisa bunyanuhu da rafa'a ya bi ta ko to alhamdulillah a ya saba ma asalin shi sosai kuwa wa in khalafu azkur wa illa fa umila fa in khalafu azkur illa fa umila na'am sannan kuma illa an tuqatta'a qulubuhum sai ce iftah tuqatta'a ta'un din tuqatta'a yanzu sai ka mishi fataha ga wanda ya masu ishara da alhamza na iz da kuma hama abu ja'far da kuma malam yaqub illa an taqatta'a qulubuhum to taqatta'a din nan suka ce mudari'i ne asalin shi da ta'un ne guda biyu asalin sa illa an tataqatta'a to fa hudhifat ihdat ta'ayn mun bance wannan ko to Allah ka samu dace su saboda haka shi su dai suna yin fataha ne wa bi dhammi fuz wanda ya masa ishara da fa'un na fuz wa kenan na'am imam khalab ko ima al-imam al-ashir وبالضم فز إلا أن الخف قل إلى يرون خطابا حز sannan kuma imamu yaqub yawato nan dina sake nan yin gaba ne kuma bari mu koma bayan nan ba فسمن سبتل حتى افتح تقطع نعم افتح تقطع اذهما هاتشي kana ka zal- dalil ne a zalil ne kamata iz hama ai hina hama Hmm. ka duba cikin shirkin za ka gani ma ka gan shi? to alhamdulillah ma'adalla barakallahu fikum to a illa an takatta kulubuhum takatta da fataha ga imamu abu ja'far da imamu yaqub ko wa fuz bi dhammi shi kuma imamu khanaf shi na karantawa da dhamman ta'un tuqatta kamar haka to sannan kuma illa an illa a fadin wanda ya masa ishara da yarani khitabul huzz na'am wanda ya musu ishara da ha'un wa kenan imamu yaqub al-hadrami a gabacin illa an taqatta'a qulubuhum to illa din shi na karantawa ne yace illa an al-khiffu illa din nan ka kai kai mai takfifi ma'ana ka cire shaddan kul kuma sai ka ce ka karanta shi da ila kun gani shi a tasa kira'ar ila an takatta gulubu ne ila ila ba illa ba ila harfu jarrin ya fita ko madalla sai ya rauna khitaban sannan kuma sai afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marata maratayn afala tarawna ka karanta shi da sigan kitab ya fita gurin ko barakallahu fikum afala awala yar awala yarawna annahum yuftanun sai mu karanta shi da ta'un afala tarawna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw maratayn na'am fa'un ko na'am hmm eh na'am a wannan ya yaqub al-hadrami shine da wannan kuce kuce guda biyu wabil gaibi fidi sannan wanda ya masa ishara da fa'un shine imamu khalaf shi kuma yana karantawa da sigan gaib ko afala yarawna annakum yuftannu fi kulli amin marratan aw marratan yarawna haka shi ke karantawa wanda ya masa ishara da fa'un imam khalab ko to yazidu yazigu an-nithf fasha sannan kuma min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum to yazigu din nan an-nithf ka karanta shi da sigan ta'nith tazigu tazigu ga wanda masu ishara da meni fa'un shine imamu khalab ko adalla ifta innahu yabda'u yabda'un jala wanda masu ishara da alhamza abu jafar shine ke karantawa a annahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu annahu to yanzu nan kun ga mun shiga cikin suratu yunus kenan eh mun shiga cikin suratu sahibul hut eh inna hunjala sai kuma hmm hmm to mu je can nun wal qalam ne ko mhm ga kuma an biya ga kuma ma an biya ko wazan nuni ai sahibul hud kenan na'am to sahibul hud ne ce eh sahibul hut ne sosai kwa na'am Allah sunan kalabul ashir
na'am me yasa wannan yake mai ashir din al'ashir saboda wata kira'a ce yake manta da ita wacce ba riwayansa ce daga hamza ba ka gani watan don an nuna maka a nan ana nufin kira'arsa ce wacce ya koyo yake manta da ita ita ce cikon ta goma ba riwayan shi daga hamza ba eh eh ashir din kenan sosai kuwa sosai kuwa na'am وقل لقد كشامهم يمكر يد وينشركم وينشركم اد قطع سكن حلا حلا wanda ya masa ishara da ha'un laqudiya ilaihim ajaluhum shine karanta ni laqadha ilaihim ajaluhum ajalahum laqadha ilaihim ajala sai mu shi na sama matsayin maf'ul bihi laqudiya can kuma sai sai zanto ajalu yawan almatsayin na ibilfayil yamkuru yadun wanda ya masa ishara da ya'un ma tamkuruna shi kuma yana karanta shi da ma yamkuruna ya imamu rahuko da ya'un kamar yadda ya kama ya yi idlaki ga shi nan sannan huwa lalzi yi sayyirkun filbari wal bahari wayan shurukun ud wanda ya masa ishara da alhamzan ud shine imam abu jafar ko huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri shi na karanta ne huwa alladhi yanshurukum yanshurukum fil barri wal bahri eh yanshurukum hu shine wanda yake can yusayyirukum yake tafiyar da ku nan kuma yanshurukum yake watsa ku haka dai tafiyar da ne Allah ka samu na yi asa'a sannan kuma kita auki na askin hula kita an minan laili muzlima kita a yanzu ka ɗaura wannan ta'un din ga wanda ya sai yi musu ishara da ha'un yaqub to nan ya yi irin takon imamu shatibi ya ce can wa rubba makanin karrar harfa kablaha lima aridin wal amur laisa muhawwila to shi ma gashi nan karrar ramza hulan hala eh shi ma laysa muhawila ba mai fikitarwa bane kaka damu ka dauki na farko shine ramzi na imam abu yaqub dayan kuma takmila ne kawai cikon bai dini eh eh ya wannan ai karkar wancan wancan kalmar qur'ani ne ya kawo ta da tazkiri ko kuma da abin nan amma nan maimaita ramzi e nan ƙadiyyar ne ce maimaita ramzi ne e barakallahu fikum ta yahiddi yahiddi sukunul ha'i id kasruha hawa wafal yafrahu wafal yafrahu khatib tilan yajma yajma'u tula amma la yahiddi to yahiddi din nan sukunul ha'i an karanta shi da yin maha'un sukuni amma la yahdi amma la yahdi ga wanda ya masa ishara da alhamza shine imamu abu jafar kasruha hawa to malam yaqub shi kuma yana karanta maha yana karanta haun din da kasra wannan shike lazumin cewa dan za masa fataha amma la yahdi illa an yuhda kun gani amma la yahi sai ma wacannan ha'un din kasra to shike lazumtar da yin madalin shadda kuma yahiddi wancan kuma na farko la yahdi ne abu jafar wafal yafrahu khatib فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تفلتفرحوا تسيك كانت تشري خطاب غطاء رويس يجمعون mimma tajma'un da ta'un kitab har ila yau shi dai malin rois idan da kuma mai alhamza kun gane tadmin kenan yayin nan watan da Abu Jafar da Ruwais wa khairun mimma tajma'un suke karanta wala asghara min zalika wala akbara wala asgaru min zalika wala akbaru duka kai dafa shi yasa ya ce irfa asgara haqqun ga wanda musulmi ya mishi isara da ha'un abu yaqub afwan yaqub al-hadrami ko ma shuraka akum fa akbar wa waslun fajma'u fajma'u iftah tawas tawasala